الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ga watan zulqaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma muna cikin littafi na biyu littafin da yake bayani akan sallah kuma darasin da ya gabata mun karanta da babi na goma sha ɗaya a cikin wannan babi kuma wannan shine darasinmu na talatin da ɗaya a darasin da muka karanta na goma sha ɗaya a wannan littafi na sallah mun karanta waƙatu salatul isha al'akhira wato lokacin sallar muktarin sallar isha ko lokacin sallar isha wanda shi ma mun ji lokacinsa kamar yadda muka ji ragowar lokutan sallah din sannan mun karanta babi na goma sha ɗaya babin da ya zo na jinkirtar da sallar isha wato an so a jinkirtar da sallar isha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abi huraira laula ana shuka ala ummati la'amartuhum an yi akhirul isha'a ila thuluthin laili aw nisfi sannan mun karanta babi na goma sha uku babu ma ja fi karahiyatin naumi qabla al-isha wa samari ba'daha babun da yazo na an karhanta yin bacci kafin sallar isha da kuma yin hira bayan sallar isha shi ma mun karanta hadithin abi barzatul aslami inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karahu an-nawma qabla al-isha wal haditha ba'daha mun karanta babi na goma sha hudu babin da ya zo na an yi sassauci a iya yin hira bayan sallar isha muka karanta hadithi na 169 a shi ma wanda mun ji cewa in akwai dalili mai karfi ko kuma wata maslaha ta al'umma ana iya tattauna ko a yi hira bayan sallar isha din don warware ta wannan ba zai zama ainihin wato ya ci karo da wancan hadithin na sama da muka karanta ba sannan mun karanta babi na goma sha biyar ma ja a fil wakatil awwali min alfadli wato babin da zai bayanin falalar lokacin farko na kowace sallah shi ma mun karanta hadithin as-salatu li awwali waqtiha a hadithin da ainihin wato ummu farwa al-ansariya radiyallahu anha ta tambayi annabi ta ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li awwali waqtiha da bayanan duk da muka yi a ƙarƙashin wannan sannan mun karanta hadithi na 171 hadithin Qutaiba ibn Sa'id ko hadithin Ali bin Abi Talib kai afwan duk da cewa hadithi ne wanda yake ainihin wato inda sayyidina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Ali ya Ali thalathun la tu'akhirha as-salatu idha anat wal janazatu ila had idha hadarat wal aymu idha wajadat wajadta laha kufan wannan hadisin da'ifi ne kamar yadda bayani ya gabata to sannan mun karanta ainihin wato hadithi na 173 da na 74 duk dai suna bayani game da ainihin wato falalar yin sallah a farkon lokaci qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi sahwi an waqati salati al-asr babun da yazo na mutun ya shagala ya rabkana bai sallar la'asar ba har lokacin ta ya fita me hukuncin haka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم abu isa turmidi yake cewa qutaybatu bin sa'id ya zantar da su wannan hadithi shi kuma yace layth bin sa'ad ya zantar da su daga nafi'u maula bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace allazi tafutuhu salatul asri wanda yayi sakaci babu wani dalili na shari'a ba uzurin bacci ba uzurin mantuwa yana ji kuma yana da iko lafiyarsa kalau aka yi kiran sallar la'asar amma aka yi kiran sallar nan har lokacin sallah ya fita ba tare da ya yi ta ba to wannan faka anna ma witira ahlahu wa malahu wato kamar mutumin da ya rasa iyalansa ne da dukiyarsa wato hasarar da ya samu a rayuwarsa abinda za a iya kwatanta hasarar shine kamar a ce mutum ga baki ɗaya gidansa da dukiyarsa ya babbace ba a samu komai ba ba a samu iyalansa ba ba a samu dukiyarsa ba to wannan in ana ganin ya an wato wato yana cikin wato ya samu kansa cikin hasara mai girma to wanda za a iya kamanta hasararsa da shi kenan wanda ya bari lokacin sallah ta la'asar ya kubuce ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba na fata an gane wafil babi an buraida cikin wannan babi an samu hadithi daga buraida wanda imam bukhari ya fitar da wata riwaya ta buraida da kuma naufal ibn muawiya shi kuma bayanin riwayarsa ya gabata qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu ibn umara hadithan abdullahi dan umar hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun ash-shaykhani imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi wa qad rawahu az-zuhri aidan imam az-zuhri har wa yau ya ruwaice shi an salimin daga salim an abihi bin umara daga mahaifinsa abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan takharijinsa ya gabata babu ma a fi ta'jili salati idza akharaha al-imam babun da yazo na mutum ya gaggauta yin sallah idan limamin su ko shugaban su yana jinkirta sallah kun san a zamanin farko wato shugaba shine liman idan mutum kalifa ne ko gwamna to za ka samu gwamnan gari shine limamin gari da haka in aka tsinci kai ko aka wayi gari ya zama shugabanni suna jinkirtar da sallah gabarin sallatar wannan sallah a lokacinta na mukutari ba wai har lokacin sallah ya fice gaba ɗaya ba a'a suna jinkirta sallah kai kana kwaɗayin ka samu falalar yin sallah a farkon mukutari ko kuma a cikin mukutari su kuma ba su yi sai sun gama ayyukansu na ofis sai sun shantake sun gama hirarsu da shan shayi sannan kuma su ce za su zo su ta da sallah lokacin kuma ainihin wato mukutarin sallar ya riga ya fita sai dai kuma ainihin wato lokacin sallar akwai raguwa ma dai ba zababben lokaci ba to in katsanci kanka a ƙarƙashin irin waɗannan shugabanni ko a ma'aikata ko kuma ainihin wato a gari yaya za a yi قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن, سليم بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب أبو عيسى الترمذي يكتشوى malaminsa muhammad ibn musa al-basari abu muhammad ya zantar da shi wannan hadithi shi kuma ya ce ja'afar ibn sulaiman al-duba'i ya zantar da su wannan hadithi daga abi imran al-jauni abu imran al-jauni jaun wani yanki ne wata kabila ce daga kinda ana abdullahi bin samit daga abdullahi bin samit an abi darrin daga abi darrin gifari radiyallahu anhu kala ya ce kanan kanan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya aba zarrin ya kai abu zarrin umara'u za a samu shugabanni za a samu limamai ya kununa ba'adi da za su zo bayana yumituna salata ay yuakhiruna salata an waqtiha suna jinkirtar da sallah ba su son yin ta a daidai makutarinta ko farkon lokacinta to in ka tsinci kanka a ƙarƙashin liman sabida ana son a samu haɗuwar kalma ba a son rarrabuwa limamin unguwarku ko limamin yankinku yana daga cikin masu jinkirtar da sallah yin sallah a farkon makutari kuma kai gashi an karantar da kai hadisan falalar yin sallah a farkon makutari tawaye za ka yi ka zo kai sallah ka kai kadai ko kuma tawaye za ka yi ka tattara ire-iren ku waɗanda suke son yin sallah da wuri kawai ku zo ku buɗe masallaci ku yi sallah ku tayar da husuma da rigima a masallaci ko kuma ya za a yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tsinci kai a irin wannan yanayi za a samu shugabanni waɗanda ba su damu da yin sallah a farkon mukutarin ta ba don dacewa da waccan falala to in kana ƙarƙashin irin wannan shugabanci ko kuma kana bin irin wannan limamai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama ya gaya ma bayansa za a samu wasu jagorori da suke jinkirta sallah fa salli salata li waqtiha kai ka tashi kai sallah a lokacinta ma'ana lokacinta zababban lokacinta da aka gaya ma falalarsa tashi kai sallaka fa in sulli fa in sulliyat li waqtiha in an yi dace an sallaci sallar a daidai lokacinta ma'ana ka zo sai kuma ya zamanto an yi sa'a shugaban ya ga dama ko limamin ya fito da wuri da haka sai aka sallace ta a wannan lokacin kuma gashi ka riga kai ka sallaci waccan sallah domin tunaninka ka riga ka san al'adar shugaban ka san ɗabi'a saba da wuri ake sallah ba ka yi sallaka sai kuma ka yi sallah akan lokaci kanat laka nafila to ita wannan za ta zama maka nafila a wajen wasu malaman waccan ta farkon ita ce farilla wannan da ka zo kuma ba za a zo za a tada sallah ba kuma a ga ka koma can gefe kana wuridi ko kana karatun alkur'ani ga masallaci za a tada sallah a yi magana ka ce ai kai kai sallah ka tun ɗazu wannan shi ma ya saba da koyarwar addinin musulunci ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wani ana sallah ya koma gefe ya ce akai ana sallah ka koma gefe ya ce ai nayi sallata sai ce to daga yanzu ko ka yi sallar ka a gida ka zo masallaci ka tara ana sallah ka sake bin sallah sai ta zama ma nafila na fata an gane yawwa kada liman ya sa ka cikin yan blacklist ganka kullum kawai sai an zo sallah sai a ganka can gefe kai baka bin liman sallah na fata an gane wa illa kunta kada harazta salataka in ku ba a yi sallar da wuri ba to kai dama can Allah ya taimake ka ka tsare lokacin sallarka ma'ana a harasta ai sunta ha ma'ana sunta salataka ka tsare lokacin sallaka ko kuma kad wato kad a harasta ha ai hasalta ha kai kam ka riga ka samu sallarka a daidai lokacin da ake bukata ko kuma ka kewaye wa fadawa irin wannan kwaramniyar ka yi sallaka tun a farkon makutarinta shine kad a harasta salataka da aka in an yi sa'a ka yi da wurin sai kuma shi ma shugaba ya zo ya ce a tada sallah da wuri to karka ce ka riga ka yi taka sallar a tsari irin na addinin musulunci yadda ake so mutane su tafi ƙarƙashin jagoranci su tafi ƙarƙashin shugabanci ba kowa ya zamanto zaman yan marna kowa yana sabgar gabansa babu jagoranci babu shugabanci hatta a cikin sallar jami ana koya mana tsari ana koya mana jagoranci liman ne gashi a gaba fa idza kabbara fakabbiru idza raka'a farka'u وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ددن أقويا ما يند أكي تسارن بين شوغبانشي ba a san mutane su zama wato sun rarrabe mutane su zamanto ba su da haɗin kai babu wani tsari ko wani jagoranci da ke jagorantar su kowa da tunaninsa kowa da fahimtarsa kowa inda ya dosa daban wannan ya saba da koyarwar addinin musulunci ko kun fahimci wannan wafil babi a cikin wannan babi na abdullahi bin mas'udi an karɓo hadithi makamancin irin wannan daga abdullahi dan mas'ud wanda imam ahmad da imam tabarani a cikin alkabir ya ruwaice shi wa ubada bin samit da kuma ainihin wato ubada ibn samit ubada ubada ibn samit shi kuma ruwayarsa imam abu dawud ya fitar da ita qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu abi dharrin hadithun hasanun hadithin abi zarrin dinnan hadithi ne hasan wanda imam ahmad ya fitar da shi imam muslim da imam an-nasa'i duk sun fitar da wannan ainihin wato hadithi wa huwa qawlu ghairu wahidin min ahli al-ilmi kuma da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi kaulin su kenan magana su kenan yastahibbuna suna so an yi salliyar rajulus salata mutum yayi sallar sa limiqatiha a lokacinta idza akhara al-imamu idan limamun su mai jinkiri ne idan limamin su mai jinkirtawa ne in shugabansu mai jinkirta sallah ne to shi ya sallaci sallarsa a lokacinta thumma yusalliya ma'al imami sannan kada kuma ya azo za a tada sallah ya ce shi ya riga ya sallarsa a'a in dai yana koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake bin limamin su sake yin sallah wasalatul ula sallarsa ta farko hiyal maktuba ita ce sallar farilla inda aksari ahalin ilmi a wajen da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi wa abu imran al-jauni ismuhu abdul malik ibn habibi babu ma jaa fi an-nawmi an as-salah na'am yanzu ba maganar ladan jami'i ake ba maganar yin sallah a lokacin ta ake yawa yanzu ba maganar shi da yayi kuskuren ya zamanto can yana kwaɗayin jam'i kuma ba za a yi sallah a kan lokaci ba ya rasa sallah a kan lokaci kuma dai ya rasa ainihin falalar da yake so ya samu gara ya sallasa ya haƙura da jam'in ya sallasa shi kaɗai a lokacinta tunda yana ƙarƙashin shugaban da bai isa ya tada sallah ba sai shugaba ya tayar bai isa kuma ya zo ya ce wa shugaba lalle sai ya tada sallah a lokacin ba to tunda ba shi da wannan ikon to abin da tsari da kuma tarbiyyar musulunci ya koyar kaga yanzu ka duba abi sa'id al-khudri da yawa sahabbai sun irin wannan saboda bin tsari na shugabanci abdullahi dan mas'ud lokacin da sayyidina usman ya zama amirul hajj kuma shine shugaba yana khalifa da yazo sai yake cika sallah kaga matafiyi ne ya taho daga madina ya zo makka a madadin ya dinga yin kasar sai yake cika sallah ina fata an gane abdullahi dan mas'ud ya ce sunna shine cika sallah amma tunda haka shugaba ya zamu bi shi haka amma dai ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kasaru ne shi kuma sayyidina Uthman an ce akwai fiqhu wasu malamai suka ce fiqhun da yasa ya dinga cika sallah saboda wannan shekarar an samu mutanen karkara da ƙauye sun shigo sosai so sai yake gudun kar kuma raka'a biyu ya bada wata matsala su koma gida su ce su shugaban musulmi ma suka bar raka a biyu dinga yi ashe an yi wa mutane sauki raka a biyu ce kawai aka zana ta wahal da mutane to da ya lura da wannan yanayin kawai sai ya dinga cika sallah abu sa'id al-khudri lokacin muawiya yana khalifa sai aka samu wata alkama mai kyau da ake kira samra ta zo sayyidina muawiya sai ya bada fatawa cewa duk wanda yake da samra in ya tashi zakafin da kai rabin kwano zai bayar a madadin kwano ɗaya da ake bayarwa shi rabin kwano zai bayar abu sa'id al-khudri ya ce ba zan yi wa shugaba ta waye ba amma ni dai ba zan ci gaba da cire ta kamar yadda na saba cire ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka nan bai ce bai yadda ba ya kyale umarnin da shugaba da fatawar da shugaba ya bayar yana nan amma shin ya koma gida ya ba wanda zai bi shi ya game ya cire shi ya tashi ba ruwansa ko samra a ce ko ba ita bace kawai zai cire kwano daidai ya bayar da zakafin da kai ina fata an gane babu ma ja'a fi naumi anis salah babin da ya zo na ina hukuncin wanda bacci ya yi masa nauyi har aka yi sallah lokacin sallah ya wuce ba tare da ya farka ba ƙwala haddasa kutai batu ƙwala haddasa na hamadu bin zaidin an thabitil bunani an abdullahi bin rabahin al'ansari an abi qatadata radiyallahu anhu qal ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جهيفة وأبي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا قتيبة yace Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da su wannan hadisi shi kuma yace Hammad ibn Salama ya zantar da su daga Thabit al-Bunani Thabit al-Bunan Thabit al-Bunan ibn Aslam ana masa alkunya da Abu Muhammad al-Basri shi kuma daga Abdullahi ibn Rabahin al-Ansari al-Madani an abi qatadata daga abi qatadata radiyallahu anhu qala ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاه sun ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labarin halin da suka tsinci kansu na yin bacci har lokacin sallah ya fita faƙala sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ce innahu laysa fin naumi tafridun haƙiƙa babu sakaci a cikin yin bacci ga barin sallah innahu laysa fin naumi tafridun babu sakaci na barin sallah a lokacin bacci inna mattafridu inda sakaci yake kawai fil yaqzati inda mutum idansa biyu aka kira sallah bai ba lokaci ya fita wannan shine ainihin wato mai sakaci amma mutumin da yana bacci in dai ba dama ya san bai fi yan mintuna ba wani ya ma fara jin ana kiran sallah kawai sai ya ce bari ya dan kwanta ko baccin minti biyar yayi wannan ganganci ne amma dai bacci yake yi lokacin sallah yayi bai samu farkawa ba har sai da lokacin sallah ya fita yana da bambanci da mutumin da idansa biyu aka yi lokacin sallah ya shigo har ya fita ba tare da ya yi sallah ba wannan shine mai sakaci ba mai bacci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su mafita sai ya ce fa idza nasiya ahadukum salatan yanda hukuncin yake duk wanda a cikin ku ya manta sallah auna ma'anha ko yayi bacci bai yi ta ba har lokacin ta ya fita falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta idan ya tuna ko kuma ya sallace ta in ya tashi ya farka daga bacci wannan shine hukuncin wanda yayi bacci ko kuma yayi mantuwa idan mutum yayi mantuwa duk sanda ya tuna sai ya tashi yayi wannan sallah idan mutum yayi bacci lokacin sallah ya wuce in ya farka shi ma sai ya sallace ta a daidai lokacin da ya farka wa fil babi an ibn mas'udin a cikin wannan babi an samu hadithi daga abdullahi dan mas'ud wanda imamu abu dawud da imamun nasa'i sun fitar da shi wa abi maryam da kuma hadithin abi maryam lam aqif alai wa imran ibn husayn akwai riwayar imran dan husayn wanda imam bukhari da imam muslim sun fitar da ita da kuma imam abu dawud wa jubair ibn mut'im akwai riwaya da aka samu daga jubair ibn mut'im lam aqif alai wa abi juhaifa da ruwayar abu juhaifa wanda abu ya'la da tabarani sun fitar da ita wa abi sa'idin wa a wa amr ibn umayya ad-damri shi ma ruwaya sai imam abu dawud ya fitar da ita wa dhi mikhbarin shi ma dhi mikhbar ruwaya sai imam abu dawud ya fitar da ita wa yuqalu dhi makhmarin ana kuma ce masa dhi makhmarin wa huwa ibn abi wa huwa ibn akhi najashi قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح hadithin abi katada hadithi ne hasanun sahihun imam abu dawud imam nasa'i sun fitar da shi wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ar-rajul yanamu an sala malamai sai suka karu juna sani game da mutumin da bacci ya kwace masa bai samu yin sallah ba har lokacin ta ya fita aw yansaha ko ya manta kwata kwata bai sallah ba har lokacin ta ya fita fayastayqizu shi mai baccin sai ya farka aw yadhkuru ko shi mai mantuwar sai ya tuna wa huwa fi gairi waqti salatin kuma daidai lokacin da mai bacci ya tashi daga baccin ba lokacin yin sallah bane daidai lokacin da wanda ya manta din ya tuna ba lokacin da ake yin sallah bane ya farka inda tulu'i shamsi lokacin hudowar rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah inda tulu'i shamsi lokacin da rana take hudowa har sai ta ainihin wato daga sama lokacin da rana take faduwa sai an bari ta fadi to sai mutum ya tuna a irin wannan lokacin faqala ba'dhum wasu daga cikin malamai sai suka ce yusalliha idza stayqaza أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها na fata an gane wasu malaman suka ce ai da zarar ya farka kawai zai sallah ne ba zai la'akari da wani lokaci ya farka ba lokacin da ake ya halatta a yi sallah ne ko ba lokacin da ya halatta a yi sallah ba ne shi hukuncinsa daban ne zai sallace ta duk sanda ya farka zai sallace ta duk sanda ya tuna ko da an yi daidai da lokacin hudowar rana aw inda gurubiha ko lokacin faduwarta domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin bukhari da muslim yake cewa ainihin wato idan ɗayan ku ya manta sallah ko ya bacci bai yi ta ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa zalik babu wata kaffara da take da ita sai haka har ma yace kaftina fadin Allah ta'ala wa aqimis salata li dhikri ina ba ta gane to wannan sai wayannan malaman suke ganin duba da wannan hadithin duk sanda mutum ya tuna ba zai ce aito an hana yin sallah lokacin hudowar rana har sai ta daga an hana yin sallah lokacin da rana za ta faɗi har sai ta faɗi don haka bari ya jinkirta har sai ranar ta faɗi ko har sai rana ta daga malaman farko suka ce a'a shi hukuncinsa ya tuna da ya tuna ya tashi yi ya farka da ya farka ya alwala ya zo yi sallah wa huwa qawlu ahmad wannan shine ra'ayin imamu ahmad وإسحاق لإسحاق بن راهوية والشافعي لإمام الشافعي ومالك لإمام مالك na fata an gane sun yi hujja kuma da hadithin da muka karanta a cikin wannan babi manzo Allah ya ce fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha manzo Allah bai yi kaidi ba bai ce in rana in lokacin rana za ta kaza ko za ta fadi ko za ta hudu karku ba ya ce kawai in mutum ya tuna ya sallace ta wannan shine hujjar wayannan malaman da muka ambata wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce a'a la yusalli hatta tadlu ash-shamsu aw tagaru ba zai yi sallan nan ba duk da ya tuna ba zai yi sallan nan ba duk da ya farka daga bacci tunda ya farka daidai lokacin da rana za ta hudo ko ya farka lokacin da rana za ta faɗi sai ya jira sai ranar ta hudo ko kuma ya jira sai ranar ta faɗi sannan ya sallace ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah lokacin da rana za ta hudo har sai ta hudo ta daga ya hana yin sallah lokacin da rana za ta faɗi har sai ta faɗi da haka wannan hukuncin nasa ya ci karo da lokacin da aka hana yin sallah da haka zai jinkirta har sai in wannan lokacin ya kau sannan sai ya sallace ta na fata an gane da haka ga kowanne babu wanda ya yi magana ko ya yi fatawa da ka wayancan su hadithin babin suka kalla wayannan su kuma sun kalli auqatun nahyi akwai lokutan da aka hana yin sallah amma kaulin malaman farko ya fi karfi ta fuskar ya fi zama raji da aka zai sallace ta duk sanda ya tuna zai sallace ta duk lokacin da ya farka daga bacci amin amin wannan shine kaulin hanafiya a gane ko wannan kaulin na biyu mazhabin hanafiya su suka tafi kan ba zai sallace ta ba sai ya jira lokacin rana ta faɗi ko kuma rana ta ta dago sun yi hujja kuma da hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar babu ma ja'a fi ar-rajuli yansa sala babin da yazo na ina hukuncin mutumin da ya manta bai salla ba qala haddathana qutaybatu wa bishr bin mu'adh qala haddathana abu awana an qatada an anas ibn malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليسلها إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أبي حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يسليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ويروى عن أبي بكر أنه نام عن صلاة العصر fasta kada inda gurubi shamsi falam yusalli hatta garabat ash-shams wa qad dhahaba qaumun min ahli al-kufa ila hadha wa amma ashabuna fa dhahabu ila qawli ali ibn abi talib radiyallahu anhu abu isa tirmidhi yake cewa malamansa guda biyu da qutaybatu bin sa'id da bishr bin mu'az sun zantar da shi wannan hadithi su kuma sun ji hadithin ne daga abu awana abu awana ya zantar da su wannan hadithin daga katada daga anas dan malik radiyallahu an anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan duk wanda ya manta da wata sallah falyusalliha to ya sallace ta idza zakaraha idan ya tuna da ya tuna ba maganar lokacin ya halatta a yi sallah bai halatta a yi sallah ba shi kam hukuncinsa zai sallace ta ne wannan shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wafil babi an samura cikin wannan babi an samu hadisi daga samura wanda imam ahmad ya fitar da ruwayar samura wa abi katada da kuma abi katada wanda ruwayarsa ta gabata ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu anasin hadithun hasanun sahihun hadithin anas hadithi ne hasanun sahihun rawahul jama'a illa al-bukhari wan nasa'i wa yurwa an abi an aliyin an ruwaito daga sayyidina ali annahu qala fi rajuli sayyidina ali ya fada ya fadi fatawa game da mutumin da yansa salata ya manta da sallah qala sayyidina ali yace yusalliha mata ma zakaraha ya sallace ta duk sanda ya tuna fi wakatin a lokacin ne aw fi gairi wakatin ko ba a lokacin ba an gane ko duk da cewa wannan athar din lam aqim ala takhrij hadha al-athar wa huwa qawlu ash-shafi'i kuma wannan shine kaulin shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ishaq kuma shine kaulin imam malik wa yurwa an abi bakara an ruwaito daga abi bakara shi ma athar ne da lam lam aqim ala takhrij hadha al-athar annahu nama an salat al-asr wato yayi bacci bai yi sallar al-asr ba abi bakara fasta ya kaza inda gurubi shamsi lokacin da ya farka sai ya farka daidai lokacin da rana za ta faɗi falam yi salli bai yi sallan nan ba da ya bari da bai yi ta ba saboda bacci sai bai sallace ta ba hatta garabatin shamsu sai da ya jira rana ta faɗi an gane ko wa qad zahaba qaumun min ahli al-kufa wasu malamai cikin malaman kufa sun tafi ila hadha zuwa ga wannan ra'ayin na abi bakara wa huwa qawlu abi hanifa kuma wannan shine kaulin imam abu hanifa cewa in mutum yayi bacci ko ya manta sallah to in ya farka ko ya tuna lokacin da aka hana yin sallah to ba zai sallah ba sai ya jira auqatun nahyi din sun kau sannan sai ya sallace ta an gane ko wa amma ashabuna imam tirmidhi yace amma ashabuna suwaye ashabuna yace ahlul hadith amma malaman hadisi فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه su sun tafi zuwa ga kaulin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa duk sanda ka manta in ka tuna kawai ka sallace ta koda ya dace da lokacin yin sallah ko kuma lokacin da aka hana yin sallah mafhum babu ma jaa fir rajuli tafutuhu salawatu bi ayyatihinna yabda babun da yazo na mutun ne salloli da yawa suka kubuce masa in ya tashi da wacce zai fara a cikinsu ƙala haddathana hannadun ƙala haddathana hushaimun an abi zubair an nafi ibn jubair bin mut'im an abi ubaidah bin abdullah bin mas'udin ƙala ƙala abdullah bin mas'udin radiyallahu an إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء هذا حديث ضعيف قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقيم أجزأه وهو قول الشافعي قال وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها قال فنزلنا بطهانا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي يكتشوى hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithi shi kuma ya ce hushaim ya zantar da su daga abiz zubair abiz zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-asadi saduqun illa annahu yudallis an fahimta ko yawa mutumin kirki ne amma yana yin tadlisi abiz zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus an nafi ibn jubairi bin mut'im daga nafi'u dan jubairi dan mut'im an abi ubaida daga abi ubaida bin abdullahi bin mas'udin qala yace qala abdullahi bin mas'udin ce abdullahi dan mas'ud ya ce innal mushrikina shagalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mushirikai sun shagaltar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an arba'i salawatin daga salloli guda hudu an gane ko ya ce salloli guda hudu amma tajawuzan saboda ita isha ai lokacin ta bai riga ya kubuce ba amma sai kawo hadda isha din ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mushirikai sun shagaltar da shi bai samu damar yin salloli guda hudu ba yawmal khandaki a ranar da aka yi yakin gwalalo hatta zahaba min al-laili ma sha Allah har dai dare ya tafi gwargwadon abin da Allah ya so fa amara bilalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal fa adzana bilal ya tada yayi kiran sallah thumma aqama sannan sai ya tada iqama fa sallar zuhra manzo Allah ya sallar azhar thumma aqama bilal ya sake tada iqama fa sallar asra manzo Allah ya sallar asr thumma aqama bilal ya kuma yin kira ya tada iqama fa sallar maghriba manzo Allah ya sallaci maghriba thumma aqama bilal ya sake tada iqama fa sallar isha manzo Allah ya sallar isha wannan hadisin da'ifi an gane ko qala wa fil babi ana bi sa'idin a cikin wannan babi an samu hadithi daga abi sa'id wanda imamu ahmad da imamu nasa'i sun fitar da ruwayar abi sa'id al-khudri wa jabir jabir shi kuma imamu al-bukhari imamu muslim da imamu tirmidhi sun fitar da ruwayarsa hala abu isa abu isa yace hadithu abdullahi laysa bi isnadihi basun yace hadithin abdullahi ibn mas'ud wato hadithin abdullahi ibn mas'ud isnadin sababu laifi illa anna aba ubaida duk da cewa abu ubaida ta bin abdullahi bin mas'udin lam yasma min abdullah bai ji hadisi ba daga mahaifinsa abdullahi dan mas'ud da aka akwai inqita'i a cikin isnadin tsakanin ubaidullah da abdullahi bin mas'udin sai dai hadithin abi sa'id al-khudri da imam an-nasa'i ya ruwaito shi zai iya zamantowa ya karfafi wannan hadisi amma shi kuma hadithin bai zo da maganar sallolin gaba ɗaya ba sallah ɗaya ce sallar la'asar ta fatan gani wa huwa alladhi ikhtarahu ba'd ahli al-ilm wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka zaba ma abuta ilimi fil fawaiti game da sallolin da suka kubuce wa mutum bai yi su ba an yi qimar rajulu mutum ya tada iqama li kulli salati in zai kowace sallah kuma kaga abinda muka fa'idanta bi ayyatihin na yabda kaga zai fara da ta farkon sannan sai ta biyan sannan sai ta uku sannan sai ta hudun ina fata an gane sannan zai ta da ikama a kowace an yi kimar rajulu li kulli salatin idza qadaha kowace sallah in ya gama ta in zai wata sai ya ta da ikama wa in lam yuqim in ma bai ta da ikamar ba ajza'ahu sun ce yayi wa huwa qawlu shafi'i wanda shine kaulin Imam Shafi'i amma kaulin cewa yuqimu li kulli salatin idza qadaha wa huwa ar-rajihu shine kaulin da ya furin jaye ina fata an gane imam abu isa tirmidhi ke cewa haddathana muhammad ibn bashar bundar yace haddathana mu'adh bin hisham قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتي يوم الخندق راند أكي يكن خندق سيتي وجعل يسب كفار قريش umar ya dinga zagin kafiran ƙuraishawa ƙala ya rasulallah sai ke wa manzan Allah ƙorafi game da abin da kafiran ƙuraisha suka yi sun jawo dile ba a sami yin sallah akan lokaci ba sai zo ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙorafi ya ce ya rasulallah ma kittu usalli al'asara kiris ya rage ban yi sallar la'asar ba hatta ta garubar shamsu har rana ta faɗi kaɗan ya rage rana ta faɗi sannan na samu damar yin sallar la'asar saboda wannan kafiran ƙurashawan shagalu na anis salatul wasta sun shagaltar da mu ba mu samu yin damar yin sallar la'asar ba saboda ana ta ƙoƙarin kewaye garin madina da badala ko kuma da ganuwa an gane wannan gwalalan da ake ta yi na a tona don a zagaye garin madina daga farmakin ahzab na ba ta gane da haka wannan yasa sahabbai suka shagaltu da wannan aikin har lokacin sallar la'asar ya kusa wucewa ba tare da sun sani ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi in sallaituwa in ai bi ma'ana ma sallaituwa yace na rantsa da Allah ni ma ban sallace ta ba ma'ana ban yi ta ba ni ma qala fa nazalna butuhan yace sai muka je muka sauka a wani kwari cikin garin Madina da ake kira butuhan fa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi alwala wa tawadda'ana mu ma muka yi alwala fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar ba'da ma garabati shamsu bayan rana ta riga ta fadi thumma salla ba'da hal magriba bayan ta kuma sai sallar magriba yanzu ya nuna in mutum salloli guda biyu sun kubuce masa wacce zai fara ta farko sannan sai ta biyinta wa alaikumus salam a rawatib mutum bai sami yin kafin su ne ba a yi ba yawa sai ya hudun sannan sai ya kawo biyan kuma yawa shi ma tartibin za ka jeranta قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتاب أن حديث حسن صحيح حديث متفق عليه باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر باب ديزو صلاة الوسطى بيان صلاة الوسطى itace sallar la'asar amma fa wasu sun ce azhar ce qala haddathana mahmud ibn ghailana قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح abu isa tirmidhi yake cewa mahmud ibn ghailan ya zantar da su wannan hadithi shi kuma abu dawud dayalisi ne ya zantar da su wa abu nadhr da abu nadhr shi kuma daga muhammad ibn talha ibn musarrib shi kuma daga zubayd shi kuma daga murra alhamdani daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul wusta salatul asri sallar wusta hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin wacce ce sallar tsakiya wadda Allah ta'ala ce ku kiyaye salloli musamman salatul wusta wacce ce salatul wusta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hiya salatul asr وانا حديث مسلم يرويتوشي آه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatul wusta ita ce sallar la'asar qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a cikin wannan babi an aliyin an karbo wani hadisi mai irin wannan ma'anar daga sayyidina ali ibn abi talib wanda imam al-bukhari da imam muslim ya fitar da wannan riwaya wa abdullah ibn mas'ud wa zaid ibn thabit wa aisha jama'a sun ruwaito ruwayar na aisha wa hafsa imam malik a cikin muwadda ya fitar da ruwayata wa abi huraira imam al-baihaqi ya fitar da ruwayar abi huraira wa abi hashim ibn utbah qala abu isa abu isa tirmidhi yace qala muhammadun muhammad ibn isma'il al-bukhari yace ali ibn abdullah qala ali ibn abdullah hadithul hasani an samura qala yace ali ibn abdullah Ali ibn Abdullahi ke cewa hadithul Hassan an Samura ibn Jundub hadithun sahihun. Hadisin Al-Hassan daga Samura ibn Jundub hadithi ne wanda yake ainihin wato hadithi ne sahihi. Saboda malamai sun yi saɓani game da sama'ar Hassanul Basari daga Samura ibn Jundub. Za mu ji a can gaba insha Allah. Wa kan sami'a minhu muhammad ibn ismail al-bukhari yake cewa ali ibn abdullah ya tabbatar da cewa al-hasan al-basri ya samu sama'a daga samura ibn jundub wa qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu samura fi salati al-wusta hadithun hasanun sahihun hadithin samura ibn jundub da ya ruwaito shi game da me ake nufi da salatul wusta hadithi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu aktharil ulama kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasun su cewa salatul wusta ita ce sallar asar wa qala zaid ibn thabit wa aisha duk da cewa zaid dan thabit da shi da nana aisha sun ce salatul wusta salatul zuhur sun ce salatul wusta ita ce sallar azhar wa qala ibn abbas wa ibn umar abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar su kuma suka ce salatul wusta salatul subhi suka ce sallar asuba ita ce salatul wusta قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن انس عن حبيب بن بن الشهيد قال يتي قال لي محمد بن سيرين يتي محمد بن سيرين يا يا تنبين يتي سلل يا واتو ياتي دني سلل حسن ممن سمع حديث العقيقه ka tambayi Hassanul Basari daga wajen wa ya jiyo hadithin aƙiƙa wato hadithin yanka wa yaro rago in an haife shi fasa'altuhu sai na tambayi alhassanul basari a wajen waka ruwaito hadisin al'aƙiƙa faƙala sai ce sami'ituhu min samura ta bin jundub ya ce na jiyo shi ne daga samura ibn jundub ala abu isa abu isa turmidi ke cewa wa akbara ne muhammad ibn ismail ala haddasana ali ibn abdullahi ibn madini an ƙuraishi bin anasin bi hadal hadith ala muhammad muhammad ibn ismail bukhari ce ƙala aliyu Ali ibn Abdullah al-Madini kenan Ali ibn Abdullah ibn al-Madini shi kuma yace wa sama'ul hasan min samura sahihun sama'ar hasanul basari zuwa ga samura ibn jundub sama'a ce ingantacciya wato akwai mazhaba wajen guda uku ta malamai game da shin hasanul basari ya ji hadithi daga wajen samura ibn jundub akwai waɗanda suka tafi muɗalakan suka ce ya ji wannan shi ne ra'ayin abdullah aliyu bin abdullahi al-madini shi ya ce wato alhassan al-basari ya samu sama'a daga wurin wa daga wurin samura ibn jundub a ibn hibban yake cewa lam yasma minhu shay'an yace kwata kwata hasan al-basari bai samu sama'a ba daga wajen samura ibn jundub an gane ko mazhabi na uku kuma suka ce a'a ya samu sama'a hassanul basari ya samu sama'a daga samura ibn jundub amma a hadisin aƙiƙa kawai idan hassanul basari ya ruwaito hadisi ya ce ya ji shi daga samura ibn jundub in dai akan hadisin aƙiƙa ne ya ji hadisin aƙiƙa daga samura ibn jundub mazhabi na uku suka ce in ka cire hadithin samura ibn jundub a hadithin hakika to hasanul basari bai da wata sama'a daga samura ibn jundub amma abdul ali ibn abdullahi al-madini yake cewa a'a hasanul basari yana da sama'a mutlaqan yana da sama'a daga samura ibn jundub shi yasa zaka ga abu isa tirmidhi yake cewa qala aliyun wa sama'ul hasan min samura sahihun wa hatajja bi hadha alhadith shi yasa sai yayi hujja da wannan hadithin ai shi ba wannan hadithin kaga hasanul basari ne ya ji shi daga samura ibn jundub an fahimta babu ma ja fi karahiyati sala lokaci yayi to in ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah